إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren 21 ga watan juma'a sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta yi daidai da 13 ga watan jun shekara ta 2009 wannan shine kasar na 82 daga cikin jeren giyar karatun littafin الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري الله مدوكاكين سركي يغافر تامش idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna ainihin tattauna bayanai dangane da al'amuran da suka shafi hukuncin sallah da ainihin tufafi cewa sallah ba ta yiwuwa ainihin wato sai da tufafi mun fara ainihin karanto wasu hadisai da ke ƙarƙashin wasu babuka sai lokaci ya ƙure mana wadda wannan ainihin hukuncin ya ɗauki wani salo ne da imam al-bukhari ya ce babu salati fil jubbati shamiyya babin da ke bayani akan hukuncin sallah a cikin riga ko taguwa ko alkyabba wadda aka saƙa ta ko aka ɗinka ta daga ƙasar sham abinda bukhari yake nufi da ainihin wato wannan babi da ya ƙulla da ya ce fil jubbati shamiyya yana nufin ainihin wato ƙasar kafirai domin ƙasar sham a lokacin nan ƙasar kafirai ce to amma me yasa bai ce babu salati fil jubbati kaza ya faɗi sunan ainihin wato kafirci ba saboda ya kula da lafazin hadisin ne cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah da wata ainihin wato riga wadda an saƙo ta ne a ƙasar sham wadda a wannan lokaci ƙasar sham ƙasa ce ainihin ta kafirci وقال الحسن الحسن البصري يجي في الثياب ينسجها المجوسي game da hukuncin tufafi wadda ainihin wato bama juse wato bama guje ya saƙa ta lam yara biha ba'asan sai ya ga baya gani laifi akan haka wannan yayi tajrid ne ko iltifati a balaga shi Hassan al-Basri shine yake magana madadin da aka ce wa qala al-Hasanu fi siyabi yansiju hal majusi ai da sai ce lam arabiha ba'asan ba na ganin akwai laifi sai kuma ya ce lam yarabiha ba'asan kamar Hassan yana ba da labarin wani ne wato Hassan al-Basri ya ce baya ganin laifi da a sanya ainihin riga wadda ba ma guje ya saka ta to wane ne baya ganin laifin shi madadin ya ce ba na ganin laifi sai in zo magana sai in ce baya ganin laifin kaga na kauda magana daga kaina na koma da ita kamar na ba da labarin wani ne a halin kuma ina magana da kaina ne shine Hassan al-Basri baya ganin laifi akan ainihin wato ayi sallah da tufafi wanda ba ma guje ya ainihin saka wannan asari nashi al-Imam Abu al-Imam Nu'aym ibn Hammadin da abubakar ibn abi shaiba su suka fitar da shi da isnadi sahihi wa qala ma'mar al-imam ma'mar yace ra'aytu az-zuhri naga al-imam az-zuhri yalbasu min siyabil yaman yana sanya tufafin da aka sako a ƙasar yaman masu biga bil bauli ko wadda yake an rinata ko an cuɗa ta da fitsari to wannan asari kamar yadda muka fara bayani makon da ya wuce malamai suka ce yana ɗaukan ma'ana biyu tufafi ne wanda aka ainihin wato rina shi aka cuccuɗa shi da fitsari ko ya zama fitsari ne na mutum amma da aka gama sai aka wanke aka ba na jasa kenan ko kuma fitsarin dabba ce wadda ta halatta a ci namanta domin imamu zuhur yana ɗaya daga cikin waɗanda ke ganin dukkan dabbar da ta halatta a ci namanta to kuma fitsarinta ba najasa ba ne kuma wannan magana daidai ce misali fitsarin saniya ne sai aka ɗauka sai aka sa a jikin tufafi ya danganta mutane masu yin sana'o'i iri-iri suna da wasu al'amura waɗanda su kaɗai suka san dalilin yaya aka yi suka samo su sai ka ga wane da yake saka tabarma wane da yake saka yadi wane da yake ɗinka hula akwai wani sinadari da sai ya hada da abin sannan zai ga abin yayi ummushi to waɗannan mutane tufafi ne mutanen ƙasar Yaman suke amma kuma sai su hada shi da fitsari su ciccuda to ina sirrin haka wallahu alam amma abin da ya dame mu yanzu qadiyya fiqhiyya matsalar fiqhu ce muke dubawa riga ce aka ce gashi an cuda ta an ainihin wato rina ta da fitsari kuma aka ce ga wani babban malamin fiqhu cikin malaman Imam Malik yana sallah da ita za a ce bai san hukunci ba ne? A'a, sai a ce ko dai an yi ta ne da fitsarin haka amma kafin a sa sai aka wanke ta, sai zama yana sallah ne da tufafi mai tsarki. Ko kuma a'a yana ainihin sallah ne da tufafin a halin akwai fitsarin a jiki domin fitsarin dabba ce wadda ake cin namanta, wadda fitsarinta ba najisa ba ne. Ina fata an gane. Wannan asarin nashi al'imamu Abdulrazzaq shine ya fitar da shi. Wasalla Aliyun sayyidina ali allah ya kara mishi yarda ya yi sallah fi saubin da wani tufafi ghairi maqsurin wanda ba wankakke ba wato sabon tufafi ne sayyidina ali sai ya sallah da shi ba a wanke ba ma'ana in ka ɗinka sabuwar riga ko da asalin yadin daga ƙasar kafirai akai ba sharaɗi ba ne akan sai ka wanke za ka sa sabon yadi ne aka ɗinka sai ka sa abinka duk abin da ake dubawa a nan shine sadda za ka sanya tufafin kai sallah babu najasa a jiki eh in babu najasa a jiki shikenan don shari'a tana hukunci da abin da ya bayyana ne abin da bai bayyana ba fa ba za ka kallafa wa kanka ba kamar yadda na fara mana ishara a wancan mako cewa haƙiƙanin al'amari hatta alhafiz ibnu hajar bai takhrijin ainihin wannan asarin ba waɗannan irin asarai da imamul bukhari yake kawowa yake sharar fage da su asali ba hujja ba ne shi a wurin shi yana kawo su ne don ya bayyana mazhabobi da ra'ayoyin wasu malamai daga cikin malaman salaf amma abin da ke hujja ga imam bukhari in ya kulla babi shine ka ji ya kawo hadisin da ya ce haddasana da a ce zai fara kawo hadisi da wata siga wadda take nuna cewa ya yanke malamin shi ya faɗa kan malamin malamin shi a wurin shi wannan hadisin ma ba hujja ba ne ya kawo shi ne don ya bayyana hujjar wani amma asalin abin da bukhari yake nufi hujja a wurin shi su ne ainihin hadisan da yake kawowa da isnadi amma waɗannan yana share fage ne in ya kulla babi sai ya kawo ra'ayoyi da mazhabobin wasu malamai waɗanda za su dace da babin ko ba su dace ba amma dai yana so ya nuna maka ga ra'ayoyin wasu malamai waɗanda suke ainihin da magana akan wannan matsalar da yake tattaunawa a babin ina fata an gani قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال مغيرة بن شعبة الله يقال مش يردايتي كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر منكسا جيتا رد النبي أهال وتتفيا فقال سيما زالتي يا مغيرة يا كي مغيرة خذ الإداوة ɗauko buta ko gora yar gora haka wadda ake zuba ruwa a ciki to ɗauko ta fa akhaftu ha yace sai na ɗauko ta fanfalaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya tafi hatta tawara anni wato da na ɗauko butan na bashi sai ya tafi har sai da ya ɓace daga gare ni na daina ganin shi faqada hajatahu sai je biya bukatar shi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi jubbatun shamiyya yana saye da ainihin alkyabba ta ƙasar sham mahallin shahid kenan yana saye da alkyabba ta ƙasar sham wannan lafazin ne bukhari ya lura da shi shi yasa a babin ma sai yace babu salati fil jubbati shamiyya me yake nufi da aljubbatu shamiyya ay aljubbati allati suni'at fi biladil kuffar ina fata an gane yana saye da ainihin riga ash-shamiyya to ita sham asali kana iya cewa sha'am kana iya cewa sham na fata an gane don haka za ku ga a cikin wannan nuskar ta zo mahmuz akwai alhamza wadda aka ɗaure ta a saman alif baki to kana iya cewa sha'am kana kuma iya cewa sham ɗin kamar kalmar tarih kana iya cewa tarih kana kuma iya cewa tarih saboda asalin masdarinta fazahaba li yukhrija yadahu min kummiha sai manzon Allah yayi kokarin ya ciro hannun shi ta ainihin wato hannun rigar to kaga inda kullum muke magana dangane da fassara a nan da aka ce fazahaba ba wai ya tafi ba in ka fassara bahaushe da ya tafi a fazahaba ai fahawala sai ya yi ƙoƙarin ya fito da hannun shi ta ainihin wato aljiwan ta hannun ita alkyabbar in ka duba alkyabba tana da 'yan ƙananan hannaye haka a jikinta to sai annabi ya ƙoƙarin ya fito da hannayen shi min kummiha ta ainihin wato hannun ita alkyabba ɗin fadaqat amma sai ta kunci sai zan hannun ya yi kunci ba yadda zai iya fitowa wato hannun nata bai kai annabi ya zuro hannun shi ya iya fitowa da shi ba fa akhraja yadahu min asfaliha sai manzon Allah ya fito da hannayen shi ta kasan ita ainihin alkyabba din fa sababtu alaihi sai na rinka zuba mishi ruwa fatawadda sai yayi alwala wudu'ahu lis-salati irin alwalar shi ta sallah wa masaha ala khuffaihi ya kuma yi shafa akan huffin shi sun masalla sannan sai ya sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane kawo fatul bari din nan ka gani malam idan ba manta ba makon da ya wuce mun dan fara tattauna wannan matsalar ina so ne saboda ta shiga cikin kaset wallahu alam wancan makon kamar lokaci ya kure kwarai da gaske bata samu shiga cikin kaset ba nake so ku gane mazahib na ulama kamar yadda ɗazu da safe a wurin lacca na faɗi wato jama'a tarbiyya tana ɗaukar lokaci kafin a samar da abin da ake kira al'umma ana so a samar da mutane al'umma ne waɗanda za su zama sun shirya domin bin shari'ar Allah sai an daɗe ana tarbiyyarsu ba rana ɗaya ba ne shi yasa duk wata hamasa da duk wani ɗumin kirji da zafin kai ba da haka ake musulunci ba wannan musulunci haka yadda kuka gani haka mutane za su yi haƙuri a yi ta karantar da su abubuwa a hankali a hankali al'amari sai ya dafa su bayan shekara ashirin talatin ko hamsin sannan sai Allah ya zo musu da abin da suke sa rai amma kowane matashi ya taso ya ce ai shi dole sai duniya ta zama yadda yake ganin ta kamata ta zama kafin ya tsufa ko annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tunanin haka ba karantar da al'umma ya ta yi ya ta karantar da al'umma ya ta karantar da al'umma ya tafi ya bar al'umma da yawa wasu suna kan bata har manzon Allah ya rasu kasar kuwait da kasar iraki kafirci suke yi kasar sham kafirci suke yi kasar farisa kafirci suke yi kasar rome kafirci suke yi ina ne ake musulunci iyakacin musulunci jaziratul arabiya nan ma sai ina da ina 'yan garuruka kaɗan amma da yake ya san ya dasa alkhairi sallallahu alaihi wa sallama abubakarin ya zo sayyidina umar da ya zo cikin shekara goma sai da aka waye gari duk an durkusar da kasashen duniya a ƙarƙashin gwamnatin musulunci sai da aka yi haƙuri jama'a amma za ka ce annabi bai nasara ba ne ya yi nasara sallallahu alaihi wa sallam abinda mutane suke tunani yaushe za a tsaya ana karantar da mutane irin waɗannan abubuwa tsarki ga yaƙi can ana a ƙasar afghanistan ga yaƙi can ana a ƙasar iraq sai kai fatan alheri tunda allah bai sa ana yaƙi a ƙasar ku ba kai sai ka zauna ka koyi addini in ka ce to kai ma ƙasar ku ta hargitse duk duniya ta hargitse ba haka bane jama'a haka za a haƙura a yi ta karantar da mutane a yi ta karantar da mutane a yi ta karantar da mutane Allah shi ne yake da mafita akan yadda za a kai inda ake nema. Abin da za ku duba yanzu jama'a munan a idan mafi yawancin 'yan Najeriya masu tsaurin ra'ayi ne, saboda ma mun zauna muna koyon addini. Kashi casa'in da tara na musulmin Najeriya in ka same za ka ga ba su iya ibada ba. Ba su iya sallah ba su iya alwala ba su iya kaza ba. In ma ka zo kana magana a kai sai a rinka ganin kai ka zo da wani ma bakon abu ne. Za ka ga mutane kawai me suka sa gaba ya za su samu kuɗi ya za su kashe kuɗi su ji daɗi kawai wannan shine hidimar da ta damu mafi yawancin musulmin Najeriya to kai da ka zauna yanzu zaka koyi tsarki ko sallah ɗin sai suke ganin ma kai mai tsaurin ra'ayi ne to in aka zo kuma za a yi musuluncin har da su fa za a yi da su za a ɗauki azumin ramadan da su za a tafi hajji ka je lokacin arafa ka ga inda jahilcin musulmi yake bayyana jahilcinsu zaka ga yana bayyana zaka ga ilimi baya bayyana jahilci ne tsabar jahilci sai ka ce ina malaman duniya da suka zo hawan arafa din nan kamar ba a sauraron su saboda jahilcin ya yi wa musulmi yawa har ya zama 'yan malaman da suka zo suke karantarwa ko wa'azin gaba ɗaya kamar babu hasken karantarwar tasu kawai mutane sun waye gari kawai kamar suna abin da suke so sai kaga an hau idi yau sai ka gan mina ba kowa mutane duk sun watse ina suka tafi sun dawo makka kwana biyu da ake zama ana a zaman mina farilla ne wajibi ne rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji dole ne ba za su yi ba da suka taho makka ba tahowa suka yi suna tsawafi ba sun taho ne kawai suna shakatawa suna ta yawon kasuwa suna saye saye abin da ya zo da su din sun bar shi kamar sallah azhar ce aka kira ta ana yin zaman tahiya aka yi raka'a biyu ko liman ya miƙe zai ci ko ta uku kai kuma sai ka tashi kai ficewa ka sallaman ma baka yi ba da ka tafi kuma sa rai ake ajiye a samu ka zauna kana karatun qur'ani wai misali ko za ka je ga kawai ka zauna gaban mai rake ne kawai kana shan rake kana jin bbc abin da galibi za ka samu musulmi fa su ne kenan yanzu jama'a an sauka arafa allah allah mutane suke wani fa filin arafan mururi yake mai kawai zuwa yake kawai ya wuce wucewa yake baya tsayawa baya sallah arafar baya addu'ar arafar in ya je ya wuce kawai sai randa bawul sai dawo in ya zo ya zauna mina gari ya waye kawai shikenan sai haɗa kayan shi sai ka ga ran nan mota daga mina zuwa makka riyal biyu ce ko riyal uku fa amma sai ga ta zama riyal saba'in saboda kowa ran nan zai bar wurin ku da kuka zauna fa sai a ce ya karama kallahu sai kun taho kun karantar da su fa cewa ba a tafiya dole ne a tsaya da haka sai aka samu malamai masu son zuciya sai suna cewa 'yan siyasa da manyan mutane ku tafi kawai in mun zo ma gaya muku abin da za a yi wannan cutar in ka duba ba cutar najeriya ba ce cutar duniyar musulunci ce ka tafi ƙasa irin maka ka je ka samu ana karantarwa ka ga ɗaliban ilimi guda nawa ne ka je ƙasa irin masar ka samu ana karantarwa ɗaliban ilimi da ke zama ana musu karatuttuka irin wannan guda nawa ne yanzu wannan karatun da muke kowa yana buƙatar shi don me gobe za a zo da gwanjo daga ƙasar turai sai ka ɗauko gwanjon nan sai ka sa sai wani ya ce a amma ba jiya aka zo da rigar nan ba daga ƙasar kafirai shine karatun da yau ake yi mutum nawa ne yau a zariya suke buƙatar wannan karatun amma dubi nan har yanzu ba mu kai mu ɗari ba da muke zaune a nan amma mun koma tare da waɗancan za mu zauna don haka da ka zauna da an fara magana sai sai kai mai tsaurin ra'ayi ne saboda kai za ka kawo ne a ilmance su kuma fa kawai kowa zai kawo ra'ayin shi ne kenan ashe tarbiyyar jama'a tana buƙatar a yi haƙuri a ɗauki lokaci ana yin ta Allah ya kyauta bari ku ji abin da babban malami alhafiz ibn hajar yake cewa yace hazihi tarjama معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها wannan babi al-Imam al-Bukhari ya kulla shi ne dan ya nuna ya halatta a yi sallah a cikin tufafin kafirai matukar dai ba a tabbatar da najasa ba kuma ba a yadda ka kawo shakka ba ka ce to ai mai yiwuwa a'a me mai ahlar ya ce idza ta'ayyanatin najasatu idan ido ya ga najasa ta ayyanat ta ayyana ido ya ganta to in ba ta ayyanu ba fa karka da a wata cewa ina zaton tunda da ya kafiri ne mai yiwa da ya sa wandon ya yi kashi bai wanke ba kaga kashi ka ji warin kashi to saboda haka kawai ka ɗauki wannan abin da ka gani zahiri ne matuƙar baka ga najasa ba mala yake cewa wa inna ma abbara bishamiyya mura'a lilafzil hadisi ya ainihin ce ne sallah da tufar da aka yi a ƙasar sham saboda ya kula da lafazin hadisi in ba haka ba da sai ce sallah da tufafin kafirai wa kanati sham izza ka dara kufrin sham a wannan lokaci ƙasar kafirki ce wa qad taqaddama fi babil mashi ala al-khuffaini anna fi ba'd turuq hadith al-mughira anna al-jubba kanat sufan ya gabata cewa wannan ainihin wato rigar suf ce wato wul ne yadin yadin zaren da aka yi ta wul ne wa kanat min siyabin rum kuma tana daga cikin tufafin romawa romawa kuma ita ce kasar rum da ka sani italy har yanzu kaga kafirai ne can fafa roma ma yake tushen kafirci gaba daya wa wajhu dilala minhu annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama labisaha wa lam yastafsil yadda za a yi kafa hujja annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wannan riga ba wani fassala bayani ba ba a ce ko ya wanke ko bai wanke ba an dai ce me ya sa to tunda ya sa kenan ka dauka ya sa din warwaya an abi hanifata karahiyata salati fiha illa ba'da al-ghusl amma abu hanifa ya ce in dai tufafi daga kasar kafirai aka yi sai ce makaruhi ne a yi sallah har sai an wanke wannan ra'ayin abu hanifa ne wa an malikin in fa'ala yu'idu fil waqti imam malik ya ce in har ka sanya tufafin da ya zo daga ƙasar kafirai baka wanke ba to in lokacin sallah bai fita ba to ka sake ainihin sallah din shine malam abdurrahman al-akhdar ya ce wa kullu i'adatin fil waqti eh, ko fadila ko eh, mustahabbi ko wato dukkan abin da kaji an ce a malikance in akwai sauran lokaci ka sake to abin yayi sai dai me ake cewa ya dace da ka sake mustahabbi ne قوله وقال الحسن أي البصري وينسجها بكسر سين المهملة وضمها وضمها وبضم الجيم كان يتشوى ينسجها كان يتشوى ينسجها قوله المجوسي كذا للحموي والكشميهني بلفظ المفرد والمراد الجنس وللباق وللباقين المجوس بصيغة الجميع الجمع wato a cikin riwayar alhamawi da kuma kushmaihani waɗanda suka ruwaito sahihul bukhari haka riwayar ta zo cewa almajusi ba ma guje amma a nan ku da aka zo sai aka ce almajus maguzawa wato rigar da maguzawa suka saka aka, aka faɗi da jam'i to gashi nan dai haka ya ci gaba da ainihin waɗannan bayanan kamar yadda mu gabatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu hasilin babin dai jama'a babu laifi an zo da yadi daga abba daga arere market misali kai kuma daga zuwa kayi sha'awa an ɗinka maka riga ka sanya baka wanke ba babu laifi ko kuma an zo da yadi daga china kayi sha'awar shi an ɗinka maka kasa baka wanke ba babu laifi allahumma sai in ya bayyana cewa akwai najasa in ba haka ba an hana tanattu'i a cikin addini me tanattu'i shine kwakulo rikicin da zai zo ya rikita ka ka ce to ai ina ganin ko kuma ni dai zuciyata ta fi natsuwa me yasa baka saka wa kanka shakka har kuma ka ce zuciyarka ta fi natsuwa da abin da ba shine shari'a ta tirsasa ba na'am na'am na'am kuskure ne in har kasar ta kitabiyai ce wato in mutum yana rayuwa a ƙasa wadda yake akwai kitabawa akwai yahudawa da nasara to shari'ar musulunci bata kallafa mishi sai ya bincika wannan irin naman wane ne ya yanka shi ba abin da kawai zai iya je sai nama ya ci ina fata an gane amma in ƙasa ce wadda ake rayuwa a hargitse da maguzawa ko kuma kitabawa wato ahalul kitabi kiristoci da yahudawa waɗanda aka san suna karya dokar christianity suna cin alade don christianity ma ya hana cin alade to a nan akwai neman bayani shin wannan naman na alade ne ko na me za ka iya tambaya amma an san cewa waɗannan kiristocin bai bayyana suna cin alade da kare ba yanzu misali kiristocin jos suna yanka alade suna yanka kare su kai shi kan tebur na mahautansu akwai mahauta kiristoci a jos to yanzu in ka je za ka sai nama a jos wurin wanda ba musulmi ba in har ta kama sai ka tambaye shi wani irin nama ne wannan kagan ya ce maka pijot ne to ka san yahuwa kai kan ba pijot kake nema ba kare kenan ina fata an gane Allah ya kyauta amma in dai babu shakka irin wannan kawai sai ka siya ka ka kwantar da hankalinka Allah ya taimaka wannan hadisi na mughira dan shu'ba ya nuna halaccin hidima shine babban mutum ya halatta a samu wanda zai mishi hidima shine gashi ya ce ɗauko buta ya ɗauko buta da ya ɗauko buta nan sai miƙa mai sannan wannan hadisi dalili ne akan bai halatta ka je ka tsuguna kana kashi ko kana fitsari a inda ake jin sarsara zubar fitsarin ko kuma ƙarar kashin ko wari ko makamantan haka ba ko kuma ake iya ganin ka abin da ake so shine duk sanda zaka tsuguna kashi ko fitsari kai nisa da jama'a shine ka ji nan yace hatta tawara anni har sai da ya bace na daina ganin shi saboda me ba a so kana tsugo kana kana kashi ko kana fitsari ana ganin ka sannan kuma koda ba a ganin ka ku kiyaye wannan ba a so kana kashi ko kana fitsari inda warin kashin ke tasowa ya dawo ga jama'a ko kuma karar zubar shi kun ga wannan ina ishara ne zuwa ga yadda masallatanmu suke galibi sai ga masallaci an yi shahar masallaci amma babu wurin tsugunan fitsari dole sai dai ka tsuguna bakin kwata ana ganin ka ana jin ka ana hangen ka wannan ya saba mu sunna jama'a lallai ai kokarin kiyaye wannan to kuma wani lokacin za a dan samu kwano sai a dan kara da ka shiga ka fara kashi ana jiyo ƙara zuba kashi ana jiyo kuma warin kashin wannan ma ya saba musulna lallai ne musulmi kenan a bisa tsari in za su gina masallaci suna buƙatar sai su samu masana waɗanda za su zauna su tsara musu ga inda ya kamata ai kaza ga inda ya kamata ai kaza ga inda ya kamata ai kaza ina fata an gane amma kaga galibin masallatai musamman dai a nan ƙasar Hausa ba sa amsa sunan yadda ya kamata ɗan adam ya mu'amala da su ba a tattali inda za ka yi wankan janaba ba to yanzu don Allah mutumin da ya taho daga marmara sallah ta kama shi a tudun wada ya daga hannu zai Allahu akbar sai tuna yana da janaba sai ya koma marmara kafin ya je marmara an idar da sallah tun daga marmara har tudun wada a'a to shikenan daga ina ya taho daga gyalle su ya taho zai yi sallah ya zo kenan zai sallah sai ji cikin shi ya hargitse sai ce ina wurin tsugunawa aka ce babu sai samu dan a ya koma da shi kun ga duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata a samar da gyara a cikin masallatanmu kamata ya a ana cikin sallah wane ya faɗi ya suma ana da first aid box wato ɗan ƙaramin akwati wanda yake na magunguna a ana da wani clinic a kusa a jikin masallacin duk haka siffar masallacin manzon Allah take za mu zo mu samu akwai clinic a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba clinic ba har iyada akwai har wurin kwantar da mara lafiya akwai wane ya faɗi bai da lafiya wane kaza kaza za a kwantar da shi a jiye shi ya kamata a masallaci a samu wurin accommodation su abu huraira a ina suke kwana a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai a masallacin ba wai a masallaci kamar yadda karti za zo yanzu su kwanta cikin masallaci ba suffa ce wata rumfa ce gefe guda ma'ana kamar wani wuri ne da aka tashi aka fitar da shi na musamman wurin kwanciya duk ya kamata a samu waɗannan a masallaci a masallaci ya kamata a samu inda za ka je ka sai riga ka sa don za ka iya tuhuwa masallaci wani yaro ya tanjama maka kwata ya za ka yi kana da halin ka je ka sai sabuwa sai ka je kawai ka cire sai ka sanya sabuwa a masallacin manzon Allah duk akwai sallallahu alaihi wa sallam duk ya kamata a samar da waɗannan abubuwan jama'a to amma sai ya zama mutane ne wato sai aka lalata tunaninsu saboda wani irin abu ne nake ganin ya faru mafi yawancin waɗanda suke malanta a Najeriya sun tashi a cikin talauci ne da gidan talauci don haka in ka fassara musu ga yadda masallacin annabi yake to yanzu a zamanance kenan a yi kaza sai su ɗauka cewa wannan rayuwa ce irin ta masu kuɗi ko kun fahimta jama'a Allah ya sa kun gane hakikanin abin da nake hasasowa shine yanzu ka ce shagunan da ke gefen masallacin nan ya kamata a samu wurin sai da riguna ya kamata a samu wurin sai da magani ya kamata a samu kaza ya kamata a samu kaza ya kamata a samu wurin da za a dan rinka sai da dan kayan tsotso da dan kayan sha da dan shakatawa haka ko dan gahawa haka inda za a dan tsotso kofi da sauransu sai a ce wannan harka ce taku ta masu kuɗi da kuke zuwa Abuja ba zai fahimta ba amma masallacin annabi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu duk akwai waɗannan abubuwan kenan a waɗancan zamanin an yi su ne daidai da yadda zamanin yake ko to a yanzu fa shi ma sai ku yi daidai da yadda zamanin yake amma yanzu kishin ya kama ka a masallaci ba yadda ka iya jama'a dole wancan ruwan na tokare shi za ka ɗiba ka sha ruwan bohol ne ko ruwan rijiya ya taho darin haka za ka ɗiba ka sha inda ƙwaro sai ka ɗan tutture haka ka shanya cutar da ƙwaron ya baza a ciki kuma haka ake yi ba haka ne amma kamata a ce masallaci an girke wasu fridge haka na shan ruwa mai sanyi mai tsafta tatacce wanda zaka sha ka ji hanta cikin ka ta kwanta to amma ina mutane sai a ce wannan duk gayu ne kawai ba gayu bane haka ake rayuwa haka ake rayuwa baka ganin masallatai a makka ko cikin anguwa duk talaucin anguwa a makka sai ga masallacin akwai air condition amma da yake mun girma gidan talakawa iya mu duk talakawa ne jazakumullahu khairan wa razaqana Allah wa iyyahu duk inda dan talaka ya ga iya condition me yake dauka jin daɗi ne amma iya condition ba kayan jin daɗi bane kayan rayuwa ne kawai fanka ba kayan jin daɗi bane wutar lantarki amma ka tashi gidanku ba wutar lantarki ba janareta ba fanka ba talbijin to sai gidan babban alhajin garin duk garin sai gidan babban alhajin birni na garin ko to duk inda ka je ka ga iya condition sai ka ce aha nan gidan masu kuɗi ne sabar talauci ne kawai da suka sace mana kuɗi suka galabaita mu in ba haka ba jama'a talakan da ya fi kowa talauci a saudi arabia zaka ga yana da fanka yana da air condition yana da fridge yana da yar motar shi da yake hawa talaka ne kuma har zakka yana ci eh zakka yake ci da fidda kai wallahi akwai mutanen da a makka jama'a in suka je suka karbo abinci irin na sadaka wani yayi kafara sai zo su sa a fridge sai abincin ya kwana hudu a fridge shi za a ɗauko da safa dindima a ci abin da ya rage a mayar amma kuma yana da mota a haka amma kuma talaka ne to sannan wannan hadisi yana nuna mana ainihin wato halaccin sanya tufafin kafirai kamar yadda aka ce sannan wannan hadisi yana nuna yayin da kake alwala ya halatta in baka samu iko ba ko kuma ko kana da iko kana alwala wani yana zubo maka ruwa kana alwala matarka tana zubo maka ko yaronka ko makamantan haka sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce ya sallah ya shafa akan kufi wannan dalili ne akan halaccin shafa akan kufi mun karanto a baya imam al-bukhari ya ce babu karahiyati ta'arri fi salati wa ghairiha babin da ke bayani akan an hana ku kiyaye malaman da su ne kudama'u irin su maliku da almajiran almajiran su irin su bukhari sun suka ce makaruhi ba irin makaruhi ne na mutaakhirina ba irin su mai iziya mai ahlari a'a su waɗannan suka ce makaruhi kawai suna koma da abin ne a lugance an hana shine Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha Allah ya lissafo shirka zina kisan kai da mugayen laifuka sai ya ce dukkan waɗannan ayyuka munin su a wurin Allah to makaruhi ne ba makaruhi irin na iziya ba a'a makaruhi na lugha shine abin kyama abin an hana dan haka abin da ake nufi anan babin da ke bayani an hana bayyana tsiraici a sallah ko ba a sallah ba an hana bayyana tsiraici ba kyau قال حدثنا مطر بن المفضل قال حدثنا روح قال حد... أه؟ ابن الفضل مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سميت جابر بن عبد الله يحدث عمرو بن دينار يتي ناجم لمينا جابر بن عبد الله ينا بعد حديثي يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kana yankulu ma'ahumul hijarata lil ka'aba manzon Allah ya kasance yana ɗaukar duwatsu na ginin ka'aba tare da dangin shi tun kafin a fara musulunci kenan wa alaihi izaruhu yana saye da ainihin kwarjallan shi wato zani gyautu wanda ya ɗaura a kwankwason shi faqala lahu al-abbas ammuhu sai abbas wanda yake baffan shi ne wan mahaifin shi ne sai ya ce yabna akhi ya kai dan dan uwana lau halalta izaraka da za ka kwance wannan gyauto naka da ke ɗaure a kwankwasanka faja'alta alaman kibaika dunal hijara sai ka sanya shi ya zama gammo akan kafaɗunka tsakanin kafaɗarka da dutse da kake ɗorawa wato yana ɗaukar dutsen ne a kafaɗa haka to shine sai kawun shi ya gani ya ce ai da za ka kwance wannan gyauton naka da sai ka nannaɗe shi ya zama gammo sai ka ringa ɗorawa akan ainihin wato wannan abin nan akan gammo ɗin kala jabiru ya ce fahallahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwance shi faja'alahu ala mankibaihi sai ya nannade shi sai ya dora akan kafadun nashi fasaqata maghshiyan alaihi sai ya fadi sumamme saboda tsiraici ya bayyana kama a ce cira wandanka kai gammo da shi kaga duk yadda za sai an ga tsiraicin ka to tsiraicin manzon Allah yana bayyana shi kenan sai ya fadi sumamme famaru iya ba'da zalika uryanan sallallahu alaihi wasallam tun daga bayan wannan abu da ya faru ba a sake ganin manzon Allah halin tsiraici ba wato wannan shine halin na manzon Allah da aka taba gani tsirara ibn ishaq ya taba bada labarin wani hali amma wannan bai tabbata ba wannan dai shine abin da ya tabbata ba a sake ganin tsiraicin manzon Allah ba tun daga wannan lokacin sai bukhari ya hujja da wannan hadisi akan yanzu wannan ba a cikin sallah bane kenan ko to in ya zama ba a cikin sallah ba ganin tsiraici ya zama munin abu ina kuma ga cikin sallah ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ya kamata amma mutanen mu su fahimci menene tsiraici abinda mutane suke fahimta tsiraici daban da abin da shari'ar musulunci take nufi tsiraici idan ka sanya matsatsun kaya to tsirara kake su ne manzo Allah ya kira su kasiyatun ariyatun ga tufafi a jika amma tsirara saboda me saboda ana ganin kwanonin jiki a yau akwai matasa da dama sai ya sanya yar t-shirt ta matse shi sai ya sanya wando da ya durkusa sai a rinka ganin tudun al'aurar shi ta gaba ko ta baya tsirara ce ina fata an gane shi kawai abin da ya ɗauka tsiraici shine sai in an ga fatar jikin a'a da zaran an samu tufafi wanda yake shaffaf wanda yake shara-shara transparent yana iya fassara me ke cikin jikin wannan tsiraici ne da an samu tufafi ko da mai kauri ne amma ya matse jikin wannan tsiraici ne saboda haka jama'a ku kiyaye dokar sanya tufafi akwai inda ake haɗuwa da namiji da mace shine yalwata sannan sai mai kauri to waɗannan sharuɗa dole ne dukkan tufafin ɗa namiji da mace su tabbata akan haka kenan yanzu in kun fahimci cewa abin da shari'a take kira rufe al'aura daban da abin da mutane ke kira rufe al'aura da yawancin mutane suna yin sallah sallar da take in ma ba ta ko kuma nakasasshiya ce wajen lada domin ku duba wannan hadisi da annabi yake cewa kasiyatun ariyatun ga tufa a jikinta amma tsirara take ina ma'anar wannan shine a hukuncin musulunci tsirara take bai halatta ta sallah kenan a haka ba saboda haka jama'a kowa ya rinka dubawa irin nau'in tufafin da yake sawa musamman sadda zai sallah Allah ya tsare mu na eh eh ya shafi namiji domin bayyana al'aurar shi yake kamar yadda ita ma bayyana al'aura take ka san cewa yadda maza ke ganin mata suke sha'awa haka mata ke ganin maza suke sha'awa baka ga da ibnu ummi maktum ya tashi shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mata ku kauce sai suka ce ai makaho ne sai ya ce ai ku kuna ganin shi baka ga dan hudiyon zai tawo karantar da mata buhu yake sawa ba algarara ko yanzu sai ku gayu ku sa hula a gaban goshi duk sai ku hana mata su fahimci hadisan ba za su fahimci hadisan ba ina fata an gane hadari ne jama'a dan hodiyon zai aka dallo ne ya faɗa ya ce rigar buhu yake sawa saboda zai karantar da mata ya ce kuma ba zai wanka baran nan ba zai shafa mai ba ma'ana sai to kamar kadangare gashi nan ko ina jikin shi malam kaga ba ba kaushi sannan aka ce in ya zo kuma baya fuskantar su kai tsaye sai ya kauce fuskar shi tana gefe can su kuma nan suna abin nan saboda ya zama larura a karantar da su ne ma to amma yanzu sai ga saurayi ya feso ado ya haɗa combination wajen kala biyar na turare ya zo ya sa hula a gaban goshi ya zo mata sun tasa shi gaba wannan ba wa'azi jama'a sam ba wa'azi kawai suna kallon fim ne fim suke kallo fim suke kallo gaskiya dole ne al'umma su gyara akan haka saboda akwai matasan malamai da yawa da suke karantarwa wallahi za su karantar da mata sai je fesa ado haɗari ne jama'a hadari ne dan hodiyo bello ya ce buhu yake sawa kowa ya san algarara ba inda zaka sa algarara ka toba kai wanka bakwai ai sha'awarka ya kamata eh a ba za su rena ka ba in har za su rena ka dan me suka zo su ji wa'azinka ai ba magana reni ba ne eh wa alaikum salam wa eh eh kamar yaya sallah ba hula sallah ta yi innama malamai ne suka ce in aka dubi al'ada ta malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai ba sa shiga ɗakunan ibada kawunan su ba hula domin yin haka kwaikwayon ruhubanu ne amma sallah in kai sallah kanka ba hula ta yi domin duk alhazai da ke sallah ai kawunan su ba hula to amma a nan abin da ake cewa musulmi su zama suna shiga masallatai kawunan su ba hula ba a cewa sallar su bate ba sallah ta yi amma kuma wannan surar irin wannan bayyana al'ada al'ada su waye al'ada kiristoci ce da malaman su don haka abin da yafi shine musulmi su sa hula ko rawani a wajen sallah don ya zama an samu kammaluwa wajen zina na fata an gane ku karanta tamamul minna bahsi ne mai zaman kanshi akan wannan da kuma littafin addinul khalis Allah ya taimaka باب الصلاة في القميص والسراويل wattubani wal qaba imam al-bukhari ya ce babin da ke bayani akan ya halatta a yi sallah fil qamisi a cikin taguwa wasarawil da wando wattubban da babale wal qaba da alkyabba alkamis abin da ake nufi da alkamis jama'a da yake a zazzau muke sai a ce riga amma kanawa in suka ji mun faɗa haka sai su dariya su ce mun yi gwaranci domin abin da ake nufi da riga riga ita ce me ita ce babban riga malin malin ita ce riga don haka a zariya in ka kai wa tela ɗinki sai ka ji mutum ya ce a ɗinka min riga da wando in ka je ka samu tela ba kano sai ya dariya riga da wando ka ce a ɗinka maka malin malin kenan da wando haka ba Kano zai fahimta riga da wando amma a zariya sai a ce riga da wando da nufin taguwa to ita kuma taguwa me guwa jiki body shine jiki to taguwa ta jiki shi ma suna ne in an so a farke shi zai zama mai am ta jika shine guwa shine jiki a hausa guwa to ta guwa ta jiki na fata an gane to alkamis tagwa wasarawil da kuma asarawil shine wando ko wanduna wa tubban tubban hausa suna kiran shi babale ba baballe ba tubban babale to yaya babale yake shine siket ne kawai ake maza na sawa siket ne maza ke sawa a zamanin da shine suke kira babale in a'a in namiji ya sa in namiji ya sa sai a kira shi babale idan mace ta sa sai a ce ɗan tofi babante ba don bante ai yadi ne ake nannaɗawa a ɗaɗɗaure shi ƙarshe a ɗaure shi a baya ɗuwawon ka sutu sutu duk a waje suke bante eh kama pant shigan haka pant bante ya fi kama da shi sai ya rufe gaba gaba ɗaya amma baya kuma gaba ɗayanka a waje kake to wannan shi siket ne kawai zaka sa sai ka samu maɗauri a ɗaure maka haka ko roba amma babu cinyoyi haka yake kamar yadda mata suke sanya siket shine a larabci ake kira atubban shine bahaushe yake ce mishi babale ba baballa ba ba babala ba babale ina fata an gane wal qaba'i da kuma al qaba ita ce al kabba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال أبو هريرة الله يقارى مش يردائي قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يتاش يجور النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد سيتم بيع النبي إناه كنت متن يسن يتفافي إيه يسلى فقال سيمن الله صلى الله عليه وسلم يجي أو كلكم يجد ثوبين kowa ne cikin ku zai samu tagoyi biyu ko kuma tufafi biyu taguwa don ai ba kowa bane dan haka maganar sallah da tufafi daya ya halatta don ba kowa yake da halin biyu ba thumma sa'ala rajulun Umar sannan sai kuma wani mutum ya tambayi Umar kaga yadda nahau yake annakiratu idza u'idat nakiratan iqtabat at-taghyir abinda aka ce da farko Abu Huraira yace qama rajulun wani mutum ya miƙe can kuma sai aka ce summa sa'ala rajulun sai wani ba wancan ba da an kawo shi da ma'arifa an ce sun masa'alar rajulu sai zama annakiratu idza u'idat ma'rifatan kanat ainal ula misali wani mutum ya zo sai mutumin ya tafi shi din kenan wani mutum ya zo sai kuma wani ya zo kaga daban ne gashi na qur'ani inna arsalna ilaikum rasulan شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا هنا موسى فعصى فرعون الرسول الرسول موسى لأن النكرة الثانية أعيدت معرفة shine definite and indefinite article lallai ne a je a fahimci haka jama'a in ba haka ba sai a yi ta shirme sai a yi ta fassara karatun ba daidai ba shi yasa kaga da sai a yi ta fassara kawai mutane suna cewa mm ba sa fahimta na fata an gane summa sa'ala rajulun umar sannan kuma sai wani mutum daban wata rana ya tambayi umar shine summa din take fa'idantarwa waccan matsalar daban wata rana kuma daban sai wani mutum ya zo ya tambayi umar irin wannan mas'ala da wani mutum ya taɓa tambayar manzon Allah a gaban abu huraira abu huraira ya ce sai umar faƙala sai umar ya ce iza wasa Allahu fa ausi'u sai umar bai yi fatawar kai tsaye irin ta manzon Allah ba amma bai saba manzon Allah ba idan Allah ya yalwanta ku yalwata shi manzon Allah da aka tambaye shi ya halatta ai sallah game da tufafi ɗaya sai ya ce kowa ne yake da guda biyu ma'anan wannan me ya halatta to sai aka sake tambayar Umar irin wannan tambaya sai Umar ya ce in Allah ya yalwata maka kai ma ka yalwata jama'a rajulun alaihi siyabahu manzo Allah sai Umar ya ce mutum ne ya tattara tufafin shi wato yana da tufafi da yawa salla rajulun fi izarin warida to sai mutum ya da rida mayafi sai ya yafa wannan ko sai kuma ya ɗaura wannan a kwankwaso fi izarin wa kamisin haka kuma gyauto da taguwa fi izarin wa qaba haka kuma zai yi sallah a gyauto da alkyabba fi sarawil zai yi sallah da wando wa rida da kuma mayafi fi sarawil wa kamis zai yi sallah a wando da taguwa fi sarawil wa qaba zai ya halatta ya sallah wando da alkyabba fi tubban wa qaba ya halatta ya sallah a babale da alkyabba fi tubban wa qamis ya halatta ya sa babale ya sanya taguwa qala mai riwaya yace wa ahsibuhu qala ina zaton ma sayyidina umar ya ce fi tubbanin wa rida'in ya halatta ma ya sanya babale da mayafi yayi sallah ina fata an gane waɗannan ɗabi'u ne da al'adu waɗanda suke wasu na larabawa ne wasu ba na larabawa ba shi yasa sayyidina umar ya shigo da su gaba ɗaya domin asali larabawa ba sa sa wando asali laraba ba sa sa wando amma cuɗani ne da ya fara faruwa tsakanin ƙabilun larabawa da wasu larabawa na nesa shine sai ya haifar musu da wannan domin na son ka gane asalin larabawa su ne jurhum jurhum su kuma su ne mutanen ƙasar yaman mutanen ƙasar yaman ku har yau ba sa sa wando in ga mutumin ƙasar yaman ya sa wando sai ya kai matuƙa wajen fahimtar sunna ko kuma ya kai matuƙa wajen boko amma in dai gauɗan balarabe ne to baya sa wando ɗan ƙasar yaman har rikici muka taɓa da su a madina suka ce ga kunan kuna cewa ko ahalin sunna ne kuna bin sunna a ina manzo Allah ya sa wando muka ce babu manzo Allah bai sa wando ba sai suka ce to kun yi bid'a sai muka ce amma manzo Allah ya halatta a sa wando ai to nan ne jikin su ya sanyi ga sunan har ɗalibai a jami'ar islamiyya yan yaman da yawancin su zaka ga zani suke ɗaurawa in kai magana sai ce manzo Allah bai sa ba na'am manzo Allah bai sa ba don ya tsaya akan al'adarsu ta laraba amma ya ce ya halatta a sa don haka mun yi koyi da maganar shi ne ko kuma kun yi koyi da aikin shi ba laifi ba ne amma inda kuka yi kuskure da kuka dawo kuna inkarin abin da ya faɗa so da haka ya halatta a sa wando jama'a ina fata an gane eh za ka iya sawa inda ba za ku ba za ku wanye lafiya da 'ya'yan hausawa ba ne kawai wani mutum zai iya sa zani za ka iya sa zani ka fito eh a ai inyamurai al'adar su ce yanzu a Ghana in ka shiga parliament na Ghana majalisar dokoki sai ga mutum ya ɗauro atamfa ya yafo ta kai kuma nan ka ga mutum da atamfa to irin mai gida ne da daddare din nan kafin gari ya waye to amma a ƙasar Ghana sai ka ga shugaban ƙasa ya ɗauro atamfa yadi uku ya sa wando a ƙasa ya fito ya yi ado kuma eh ya danganta yanzu a nan zariya in ka sanya taguwa da wando na atamfa a halin bahaushe ne kai kayi me kayi koyi da mata to amma an bai rabe ne kai fa ka tsaya kan al'adar ka ne ko kuwa baka ganin yanzu misali a kasar maka ne aka sauke mu lokaci kusa da yan ilori sai zama duk kayan su da ake sawa mu kayan matan mu na jihar Kaduna atamfa ce su kuma kayan maza atamfa sai wani ya ce a sai na ce a yarabawa ne sai ce a to ko yarabawa ne sai sa a tamfa na ce to dole su bi al'adar a kamar yaya wai tufafin mata ne mata ne suka shahara da sanya mata an zane a nan kenan a a'a ba za mu iya yankewa ba sai dai a ce yayi tashabbuhi dai da mata ka yaya jama'a za su dube shi za a dube shi a matsayin dan daudu in har za a dube shi a matsayin dan daudu sannan amma kar ka manta ga wanda ya iya ɗaura zani irin na larabawa in ka ɗaura ya ɗan ya ɗaura mace ta ɗaura ba iri ɗaya yake bayyana ba ba iri ɗaya yake bayyana ba surar zanin ma bai bayyana akan a kalle shi kamar na mata Allahumma sai in ya kawo rigar mata ya sa shi ne abin zai abin nan ina fata an gane akwai su jama'a yanzu akwai malamin da take gaya muku muslihul harifi ina jin sai da ya manyanta ne na fara ganin shi da wando baya sa wando shi ma nadiran ina jin so biyu na fara ganin shi amma da kullum za ka gan shi da gyauto zai daura abin shi kullum da gyauto zai daura abin shi akwai su kamar salih al-usaimin usaimin haka aba yake zuwa da zani ya dauro gyauton shi ya sawo kuma alkyabba kasa ba wando zaban shi al'adar garin su ce haka mukubil mukubil wannan alwaji wanda za ga mutumin kasar yaman shi ma zai ga so da dama amma shi da yake malamin sunna ne yana sa wandan wani lokaci bai dauki irin wancan ra'ayin nasu na yaman ba wato abin da yake faruwa jama'a al'ada ce irin ta mutane asali addinin musulunci yanzu kai in ka sanya kot a nan za a ganka kayan shiga irin ta arna to amma limamin idi ko na juma'a a ingila ya za ka ce mishi in ya sanya kot ya yi kafirci rigar su ce can don a can wanda ya sanya bai wani abu ba daban don ta riga ita ce al'adarsu Allah ya taimaka na eh to amma wasu suna suna sanyawa ne wai irda Allahu don wai ka yardar da su ka saje don kai kaka bayyana a mazhar a ce wannan musulmi ne ko wannan ba gidaje ne ba tsohon shugaban kasa shagari lokacin 70s zuwa farkon 80s ba sai rinka cin kasuwarsu sai sanya kafceciyar riga in yaje sai su ta sha'awa shi ne ka tsaya a darajar da Allah ya baka ba wai ka je kawai ka zama ka rikide ba قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلا أن عمر يتي ونمتن ياتن بيمن زن الله صلى الله عليه وسلم فقال sai mutumin ya ce ma yalbasul muhrim mai aikin hajji waɗanne tufafi ya halatta ya sa faƙala sai manzo Allah ya ce la yalbasul qamisa kada mai aikin hajji ya sanya taguwa ɗinkakkiya walal sarawil kada ya sanya wando walal burnus kar ya sanya burnus ita ce yar maroko riga wadda take da hula ita ce burnus to kada ya sanya burnus wala sauban kai ya sanya tufafi masahu za'afaran tufafin da aka kada mai ruwan za'afaran wato wanda abin nan yalo kenan ko kuma mai ruwan gwaiduwa ko ruwan kwai wala warasun kar ya sanya tufafin da baba ya taba shi baba kuma shine abu mai duhu ko kuma baki faman lam yajidin na alaini to mai aikin hajji takalma ya kamata ya sanya slippers ko kuma sandal wato fadi to in bai same su ba fa falyalbasil khuffaini sai ya sanya khuffi to su kuma khuffi suna da ƙwauri to ya za a yi kenan sai ya ce wal yaqta'ahuma ya yanke su hatta ya kuna asfala min al ka'baini har su zama ƙasa da idanuwan kafa kaga wannan hadisi abinda aka tambaye shi sai ya lura ba zai amsu ba an tambaye shi me ya halatta a sa in mutum ya zo ya ce maka ala gafata malam me ya halatta a ci aka iya lissafa abubuwan da suka halatta a ci suna da yawa amma sai ka ce to kada dai a ci kaza kada dai a ci kaza sauran kuma shi kenan me ya halatta a sa sai ya koma yana lissafa abubuwan da bai halatta a sa ba mai aikin hajji jama'a ba zai sa taguwa irin wannan ba to haka dukkan taguwa da take da surar da za ta shiga jiki ko da singileti ce bai halatta ya sa ba ko da t-shirt ce bai halatta ya sa ba amma me ake nufi lokacin da yake cikin harama daga sanda ya ɗauki harama zuwa lokacin da zai warware harama to bai halatta ya sanya alkamis ba taguwa haka sirwal wando to wando haka dogo haka gajere haka dan dras kamfai to haka burnus burnus ita ce riga wadda take mai ainihin hula a kanta irin riga 'yan maroko bai halatta ba sannan duk wani launi wanda ba fari ba a takaice kenan bai halatta ya sa ba shine launukan da ba fari ba ko dai ya zama ja ne ko yalo ne ko kore ne ko baki ne ko mai duhu to bai halatta ba don haka mai aikin hajji jama'a farin tufafi ne yake sawa amma wannan dokar gawa ga maza man da mata mace za ta iya ɗauka harama aikin hajjinta a tufafinta da take sawa abu ɗaya aka hana mata shine me sanya safar hannu da kuma ƙulle niƙabi ku kiyaye kada ta sa safar hannu a halin tana cikin harama sannan niƙabi za ta iya samun yadi ta zuba shi ya rufe jikinta ya rufe kanta ya rufe fuskarta amma in ya kai sai ta kulle shi to kullewa aka hana eh a'a ba ɗinki ɗinki irin na tela ake nufi ba ɗinki na kwana ake nufi ko kun gane jama'a don in an ce kada mai aikin hajji ya sanya ɗinki in wani ya ga yadinka bai kai ba ka dasa sai ce to ai ga ɗinki a jiki har wani direba mutumin ƙasa halab mis abin nan sham ya ɗauko mu muna tafiya ina ɗaukar lasifika ta cikin mota ina wa'azi to can an gama wa'azi tafiya ta yi tafiya jama'a suna ta bacci ma muna hira sai ce to amma kai ga ka malami kana ta wa'azi kuma ga takalminka akwai ɗinki a jiki takalmin fata ne ya ga ɗinki a jiki sai na ce a ba ɗinki aka hana ba kwana abu mai kwana kamar abin da zai fitar da surar hannu kafa shine ɗinki ake nufi ba wai ɗinki ko da yadi bai kai ba ka dasa in ba haka ba akwai matsala ina malafan ba na'am na'am na'am na eh daidai ne a jikin shi ba a jikin tufafi ba aisha ta ce ita ce ta sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama turare a jikin shi ana sai ce har bayan annabi yana cikin harama ana ganin kyallin wannan turaren domin turaren ta rinka sa mishi hatta a tsakankanin gashin shi haka turare ne mai kamar man shafawa daidai ne wannan maganar ya zo cikin sunna ma'ana za ka sanya saboda ai za ka yi kwana uku kwana hudu ko biyar baka cire harami ba kaga jikinka zai ɗan rinka karni wari to sai ka ɗan shafa turare a cikin jikinka kafin ka sanya ainihin haramin yadda ka ɗauka shi kenan sai a ji jikinka yana tashi da ƙanshin amma ƙanshin kasa ne kafin harama ba bayan harama ba za mu zo mu karanta insha Allahu ta'ala kadai yanzu Imam Bukhari abin da yake so ya nuna mana anan shine mai yin sallah da tufafi a jika shi yasa ya kawo wannan ainihin abin nan abin da muke so ka gane a ciki me alakar wannan hadisin a aikin hajji da kuma nan shine ko kana aikin hajji ai za ka yi sallah ko to ai ba a ce dan kana aikin hajji kai tsirara ba sai aka nuna dai ga abubuwan da basu halatta ka sa ba karshe za ka sanya wasu abubuwan su ne za ka ɗaura zani za ka kawo mayafi kasa malam ya ce to wanda bai samu kuma takalmi ba asali takalmi da ake so shine bahaushe yake kira faɗi wato shine ake kira slippers ko takate ba ina fata an gane ko sandal irin na 'yan makaranta wato takalmin da zai bayyana idan kafarka to amma in baka samu ba sai takalmin da ya rufe idan kafarka fa to sai ka sa wuka ko almakashi sai ka datse yadda idan kafarka zai fito idan kun fahimci wannan da kyau duk takalma da muke sawa yanzu da ake cewa kafa ciki cover shoes ai idanuwan kafarka a waje suke to ya halatta ka sa a lokacin aikin hajji ya halatta tun da dama idan kafan ne ake so ya abin nan sai dai na ga wani abu da na ga wasu mutane suna yi wato sai su samu takalmin da yake kamar huffi ne ya rufe ƙwaurinsu sai su kwakula iyakar inda idan kafa kawai zai fita a ku duba annabi cewa wal yaqta'ahuma ya yanke su so ake sashin wurin ya fito gaba daya ba wai idanuwan kafa ne kawai ake so su fito ba sai ka je aikin hajji za ka ga abubuwa iri-iri jama'a Allahu akbar amma duk wannan abin da muke faɗi na jahilci da kurakurai jama'a ba ana cewa hajji ba ta karɓu ba ne in dai har mutum ya tsaya arafa to hajji ta yi saboda hadisi ya ce alhajju arafa ya so duk wata hayaniya da ya kuma da gwargwadon yadda ya yi ta da gwargwadon yadda za a rage darajar shi da gwargwadon yadda ya bi abubuwa a tsari da gwargwadon yadda za a ɗaga darajar shi shine abin da ake cewa amma ba a ce hajji ba ta yi ba na fata an gane wa alaikun salam eh a to wannan kuma ai mutum ya ya bata al'amari wani mutum ya je ya shirka kuma ya ce to ai tunda an gafarta mishi ma'ana dan ina da katan din sabulu a gida dalili ne duk inda naga kwata fiyan tsindima ba dalili bane ai ba dalili bane wa an nafi'in haka kuma daga nafi' an ibnu umar daga ibnu umar an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mislahu shi ma nafi'u ya ruwaito irin wannan hadisin kamar yadda kaji salim ya ruwaito daga wa daga abdullahi dan umar ko to nafi'u ma ya ruwaito daga abdullahi dan umar wato ɗaya ɗa ne ga abdullahi dan umar ɗaya kuma fa bararren bawan shi ne babu ma yasturu min al-awra yace babin da ke bayanin abin da ya cancanta ko ya wajaba a suturce na al'aura menene ya kamata a suturce na al'aura haka yake ko eh ma yustaru ne naku eh to to to bari yi ta bayani yace babu ma yasturu min al'aurati babin da ke bayanin abin da mai sallah zai suturce akwai kaddara mai sallah ai ma yasturuhul musalli min al'aurati ko kuma babu ma yustaru babin abin da ake rufewa a nan an yi ba a faɗi wanda zai suturce din ba duk ma'ana ɗaya ce قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال babban sahabi abu sa'id al-khudri yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ishtimal samma manzon Allah ya hana kurman yafi yau fa Hausar sai an hada da dictionary abinda ake nufi da kurman yafi shine ka samu mayafi ka lullube jikinka gaba ɗaya babu inda hannunka zai fita dama me kurma magana ba ta fita to kai ma hannu baya fita shine kurman yafi ishtimalus samma tare da cewa fassara ce kalma da kalma amma fassara ta fassarantu wato malaman nan da ke ba da karatu a soro ban da karatu kawai suna jin hausa jama'a na fata an gane in har kayi karatun soro za ka ga da wahala ka ga abin da ba za ka iya gane ma'anar shi ko fassarar shi ba annabi ya hana ayi kurman yafi wato ka sa mayafi ka lullaba jikinka gaba ɗaya kenan ku ji jama'a yanzu mutanen da suke zuwa yin sallah da babban riga malin malin su sake ta su yi kabdo a ciki su rinka ɗaga hannu a ciki to dinna daga cikin abubuwan da aka hana domin sun lulluɓa jikinsu kenan to amma wannan kuma hadisin shi daban ne da ya hana hadisi ne sahihi cikin sunan abi dauda da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce naha anis sadli fi salati annabi ya hana yin sadalu a sallah me ake nufi da sadalu shine ka sa babban riga ko alkyabba sai hannunka na ciki in ka zo ɗaga hannu a ciki za ka yi in ka zo runguma hannu a ciki za ka yi a ciki za ka yi ruku'u kaɗa yatsan tahiya duk yana ciki wannan shine sadalu a sallah hadisi ne sahih yana cikin sunan abi dauda wa an yahtabiyar rajulu sannan manzon Allah ya hana mutum ya kudunduna fi saubin wahidin da tufafi guda ɗaya laisa ala farjihi minhu shay'un amma kuma saman shi wato kasan shi al'aura shi babu komai karka rude abubuwa biyu ne can kurman yafi tun daga sama har ƙasa ka lullube jikin nan kuma tun daga sama har kwankwason ka ka lullube amma ana ganin azzakarinka da da duwawu ta baya shine wannan na biyu ihtiba alhabu asalin habu shine me rarrafe to wai ka fitar da wurin da rarrafe yake bayyana kafafuwa da sauransu nan kenan an hana ka sa guda ɗaya ya rufe tun daga sama har ƙasa hannaye ba sa fita an hana ka sa guda ɗaya kuma ya lullube tun daga sama har kwankwaso amma kuma al'aura kuma a waje kashi shi yasa da yace laisa ala farjihi minhu shay'un ba abin da ya lullube al'aura kaga bonono kenan قال حدثنا قتيبة قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أبو هريرة الله يقارى مشير دايتي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين من ذا الله يا هنا نوع ciniki guda biyu ba wai iyaka abin da ya hana ba kenan amma anan ana ba da labarin wasu nau'i guda biyu da ya hana an limmasi daga cinikin taɓe wato a duhu ne in ka taba kawai shikenan sai a ce to shikenan ka shafa ka ji yadda take eh to shikenan a kulla ciniki haka a'a har sai gari ya waye a gani da ido wannan shine ainihin ciniki na limas ko eh al-limas sannan wanne ba da kuma cinikin wurge shine a wurga maka in ta hauka faɗaka shikenan ciniki ya kullu ko kun fahimci wannan waɗannan nau'uka ne na ciniki waɗanda a cikinsu akwai gharar shine me ake nufi da gharar a cikin ciniki abin da za ka zo ka siya daga baya sai ka ga saɓanin abin da kake tsammani a tsari na shari'ar musulunci jama'a da ciniki da aure ba a yi sai an tantance komai ma'ana in mutum ya zo neman auren yarka ko kanwarka in tana da masu na aljanu sai a faɗa mishi a ce mishi sai dai tana da masu iskokai na tashi a kanta saboda kada ya je ya ga ainihin iskokai sun tashi a kanta kuma sai matsala ta bayyana ya zo ya ce an yaudare shi haka riga ce tana da aibi to sai a bayyana mishi cewa wannan rigar tana da aibi na ɗaya na biyu ba a zartar da ciniki daga zara an jefa maka ana jefa maka ya sauka ka faɗa ka sai a ce ciniki ya tabbata annabi ya hana wannan a bari ka buɗe tukuna ka ga me ke ciki sannan ciniki ya tabbata sannan wa an yashtamila samma'a sannan annabi kuma sallallahu alaihi wa sallama ya hana mai sallah yayi kurman yafi shine lullaba jikin shi gaba ɗaya babu inda hannu ke fita wa an yahtabiyar rajulu fi saubin wahidin kuma annabi ya hana mutum ya kudunduna a cikin tufafi guda ɗaya fasarar shi shine can baya amma daidai al'aurar shi babu komai na'am cinikin notar ma bai halatta ba irin wanda ake a Legas kaje kaga an tara rediyoyi da bidiyoyi da sauransu ga asalin masu kyau wanda an gwada maka ka tabbatar dubu goma notice kuma dubu ɗaya da ɗari biyar ma'ana ko ka siya ka je kai sa'a ko kuma ai sa'a a kanka bai halatta ba haka za ka je ka ga gawawakin kwamfutoci ko abin nan sai a ce gashi nan notice ba gwaji in da arha amma in ka je ka siya in kai nasara a bai halatta ba cinikin harar ne bai halatta ba a ce an siyar maka da kwantena me a ciki kana zaton ka samu suturu a ciki sai ga sabuwar mota a ciki kana zaton ka abin nan sai ka je ka ga kifi kifin gwangwani ko kwalabe ko kaguwa ba abin da ba a gani in kana zuwa tinkan island wane ne wane ne a lagos duk za ka yi ta ganin irin waɗannan abubuwa duk waɗannan cinikukuna ne na jahiliya jama'a duk abin da yake gharar ne kamar ka sai tsuntsu a sama a ce ka gan shi eh nawa ka siya a yi ciniki ka kawo kuɗi ka bayar ko ba sannan a ce za a je a kamo ko kuma kifi a ruwa Allahumma sai irin wannan kifi na ruwa na zamani in ka shiga hotel yanzu zaka ga akwai inda suke kiwon kifi an dan sa a dan wani kwari sai ka nuna wanda kake so a ce maka to dubu biyu abin da ya sa shi ya halatta ba inda zai gudu amma wancan a cikin kogi ne kifi zai yi tsalle ya kasa ya ce ka gani eh kasi ya dubu ɗaya eh to kawo ko kuma ka sai zarbatul gawas shine in ce maka ni masunci ne ka sai nutsona na yau duk abin da ne nutso na kamo zan baka in ne nutso na kamo kifi in baka in kaguwa ce in baka in ma ba komai in baka duk bai halatta ba jama'a gharar ne amma wallahi in ka tafi kudanci da waɗanda ba su damu da addini ba za ga duk suna yi shi yasa Allah ya yi mana rahma jama'a ku duba kamar yadda na faɗa muku a wurin laccaran nan wani abin mamaki da aka zo za a yi magana akan dokar ƙasa ta Najeriya Obasanjo da kanshi sai ya ce shi ya zaɓi dokar ƙasa ta arewa ne dokar ƙasa ta arewa kuma daga musulunci ne take hadisi ne sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine a ƙasar a kudu matsalar ƙasa fitina ce babu wata doka a kai amma a arewa dokar da ta bayyana a arewa wadda ake bi ita ce in ka je ka samu daji ka gyara shi ya zama naka ko gwamnati ce ta zo za ta yi wani abu sai ta biya ka diya haka dokar take a arewa wannan dokar a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo man ahya ardan maitan wanda ya samu matacciyar ƙasa ina ma'anar matacciyar ƙasa wadda ba wanda ya gyara ta sai ya gyara ta annabi ya ce to ta zama tashi wannan doka ita ce su dan fodiyo suka zartar da ita da aka zo duk juyin juyin da aka yi sai bata bace ba da aka zo yau shekara biyu kenan dab da obasanjo zai sauka ne sai aka zo da wannan rikici kaza kaza sai shi da kanshi ya ce in dai game da act dokar kasa ne to a ɗauko na arewa a sa shine duk wanda ya samu daji ya gyara shi to ya zama nashi idan in wani ya zo yana so sai ya siya a wurin shi in gwamnati za ta yi titi ko za ta yi wani abu sai ta zo sai ta biya shi diya shine asali mu dama jama'a ba zama ake kawai zama irin na jakuna ba zama ake a ƙarƙashin shari'a wadda Allah ya ɗora annabawan shi akai shi yasa su dan fodiyo za su ci wannan ladan har kiyama ta tashi dan alherin shari'a jama'a ba ta zaizayewa ba za ta ƙare ba har abada duk yadda aka lalace sai kun ga wannan ƙasar sai ta fi wadda ba a taɓa yi ba shi yasa barna a nan yankin yana da haɗari fiye da a can don Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha nan an taɓa gyara ta an tsarkake ta in kai zunubi a nan to zunubin ba iri ɗaya da can ba dan nan can dama a lalace ake har yau nan kuwa an gyara to duk wanda ya zo ya barna a nan mugun abu ne Allah ya taimake mu na'am to qala haddathana ishaq qala haddathana yaqub ibn ibrahim qala haddathana ibn akhi ibn shihab an ammihi qala akhbarani humayd ibn abd الرحمن ibn auf أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن, نؤذن بمنن ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت أريان كاجوانا حديثي واندا الإمام البخاري يساموش دقا مالمش الإمام إسحاق إسحاق كميتي يسامونا حديثي دقا عينهم يعقوب ابن إبراهيم yaqubu kuma ya ce haddasana ibn akhi dan dan uwana ya bani ainihin hadisi ba ibnu akhi ibn shihab dan ko dan uwan zuhuri dan dan uwan zuhuri wato dan uwan zuhuri ne yake da ɗa shi dan shi ya karantar da yaqubu dan ibrahim shi ko yace an ammihi ya samo daga babban shi waye babban shi zuhuri kenan ko kun fahimta qala yace akhbarani humayd ibn abdurrahman ibn auf humayd dan abdurrahman dan auf ya ainihin wato bani hadisi yace anna aba huraira ta qala abu huraira yace ba'athani abu bakrin fi tilkal hajja sayyidina abubakar ya aike ni a ainihin wannan hajji to yanzu wannan hajji wacce dukkan masu sharhi sai suka ce ai allati amara fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ababakrin alal hajji fi sanati tasi'a qabla hajjatil wada bi sana kafin annabi ya je aikin hajji da shekara guda sai aka nada sayyidina abubakar ne siddiq sai ya zama amirul hajji to a wannan hajji da aka nada amir abubakar ya zama amirul hajji shi kuma abubakar sai ya ainihin aiki abu huraira shi mu'azzini na yawman nahari abu huraira yana daga cikin mutanen da abubakar ya sa su su yi shela a lokacin a ranar sallah babba nu'azzinu bi minan mu yi shela a mina mina ba ta jihar naija ba mina ta makka jama'a shelar ita ce ala jama'a ku saurara la ya hujju ba'da al'ami mushrikun daga bana wani arne kada ya sake zuwa yin aikin hajji ita ce shelar domin a wannan lokacin jama'a musulmi suna tahowa aikin hajji sannan ga tsirarun arna ma suna tahowa to amma manzon Allah bai zo hajji ba har zuwa wannan lokacin to baɗi wana shekara mai zuwa manzon Allah zai zo hajji ko to ba zai yi manzon Allah zai hau hajji ba kuma akwai wani arne a wurin shi yasa aka fara gyara yanayi tun bana abu huraira yana daga cikin 'yan aiken da sayyidina abubakar ya tura su a je ainihin wato lungu-lungu na mina a sanar cewa shekara mai zuwa kada wani mushiriki ya zo aikin hajji jama'a kun ga abubuwan da muke ta faɗi waɗannan mushirikan su ne allah yake ba mu labari cewa humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'akufan an yabluga mahillahu ga hadaya an shiryo ta za a je a yanka ta komai an kintso suka kafirce wa Allah kafirai kuma suka hana ku shiga amma yau ku ji an kwantar da hankali an yi ƙarfi ƙarfin da shela ake baɗi kada arnan da ya zo nan haka ake musulunci jama'a idan kuka zan ba ku yi ƙarfi ba sai ku saurara saurara wannan ita ce matasan yau ba su fahimta ba sai su ce an ji tsoro kenan a tashi a yi shahada ba shahada ake gudu ba ba kuma kinta ake ba amma Allah yana da sunna shi wajen gyara sayyidina Umar sadda aka zauna sulhin Hudaybiya ana sulhu don wulakanci ana wulakanta musulmi ana rubutawa bai ji daɗi ba ya miƙe ce ya manzan Allah kai ba manzan Allah bane ya ce ni manzan Allah ne ya ce dan me za a mana wannan wulakancin abubakar ya ce ja baya shine manzon Allah kai ba ka faɗa to yi shiru bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha fihi suhail ibn amr kaza kaza sai jefar da alƙalami ya miƙe arni ya ce bismillahir rahmanir rahim kini bibi ne mu bismika allahumma muka sani sannan Muhammad Rasulullah ya ce ƙarya ne da mun yadda kai Rasulullah ne ma ya jayya Muhammad bin Abdullahi manzo Allah ya ce Aliyu gyara Aliyu ma ya miƙe ya ce shi ma ba zai gyara ba kai ya zafi kirji ya ɗumi shine matsalar Ab- Aliyu in dai a gyara a soke Rasulullah ne sai dai a fasa sulhu Umar kuma fa mu kukan kura mu shiga garin ya so duk mu mutu ba mun yi shahada ba amma su ma'aunin da suke aunawa da shi kenan amma manzan Allah ba ma'aunin da yake aunawa ba in ba haka ba da tuni manzan Allah ya dade da yin shahada ai kowa ma ba zai musulunta ba amma a a nan ba shahada ce ake so ba tukuna ana jira akwai lokaci ana son ku wanzu ku yada addini don haka sai suka yi lib manzan Allah ya sa a haƙura a yi musu wulakanci a zage su a doke su suna nan suna yin ƙarfi yau gashi saura shekara ɗaya annabi zai zo hajji sai aka bi lungu lungu amin ana cewa kada wani arne ku ji fa ba a ce ba a ce ba ƙuraishe ba ba ladabi a kalmar saboda yanzu ba a tsoron su kada wani arne ya zo nan baɗi saboda yanzu an yi ƙarfi to haka ake yi jama'a amma gaskiya yadda matasa suke tunani jama'a a tafi da karfi din nan yanzu fa za mu iya kukan kura mu tafi mu kama bush amma ba lallai mu fito ba ko kuwa to amma so ake a fito a zo sai an yi addinin da haka ya kamata matasa kowa ya dan saka kanshi a cikin deep freezer haka kan ya dan huce sannan wala ya tsufu bil baiti uryanun kada wanda ya sake kewaye ɗakin ka'aba tsirara kaji wata dokar ita ma an hana su ba sa yin aikin hajji suna sanya tufafi maza da mata sai suke cewa waɗannan tufafin an je an ci riba da su an je gidan karuwai an yi iskanci to wai ba za a zo kewaye ɗakin Allah ba don haka maza da rana suke ɗawafi tsirara dattawa da samari tsirara mata kuma da daddare za mu zo mu samu babi akan haka sai doka ta biyu ita ce manzo Allah ya bayar sayyidina Abubakar ya bayar bakar wanda ya sake kewaye ɗakin Ka'aba tsirara qala Humayd ibn Abdurrahman Humayd dan Abdurrahman dan Auf yace thumma ardafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama aliyan fa amarahu an yu'azzina bi bara'a ko qala Abu Huraira fa azzana ma'ana aliyun fi ahli mina yawman nahari to sai Humaidu dan Abdurrahman ya ce sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau da sayyidina Ali abin hawa a nan in baka natsu da kyau ba sai ka rude an ce maka annabi bai je aikin hajjin ba to a nan irdaf ba dora shi a kuture ba a'a ma'ana sai ya bashi abin hawa na musamman kamar a kawo wata mota ta musamman a ce imar maza ka je kafin a tashi daga hajjin nan kai kuma ka je ga wani saƙon annabi yana madina Aliyu ma yana Madina bai je aikin hajjin ba. An tafi aikin hajji waye Amirul Hajji Abubakarin. A can sai Abubakar ya yi sanarwar babu hajji bana baɗi ga mushrikai ko babu sauran kewaye Ka'aba tsirara. Ana nan a haka kuma sai annabi ya ɗauki abin hawa ta musamman daga Madina sai ya ce wa Aliyu imar maza ka bi Sayyidina Abubakar fa'amarahu ko? da sayyidina ali ya je sai ya umarce shi an yi azzina bi bara'a ma'ana sai manzon Allah ya umarci sayyidina ali ya yi shela ya karanta bara'a bara'atun min Allahi wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikina qala abu huraira abu huraira yace fa azzana ma'ana aliyu sai aliyu yayi shela tare da mu fi ahli mina a cikin mutanen da suka halarci zaman mina yauman nahari a ranar ainihin wato abin nan a ranar sallah la ya hujju ba'dal ami mushrikun cewa daga bana wani mushriki ba zai sake hajji ba wala ya tufu bil baiti uryanun sannan kuma wani ba zai kewaye ka'aba tsirara ba na fatan kun fahimci yadda hadisin yake shine abubakar ne amirul hajji aliyu yana gida sai daga baya aka bashi abin hawa aka yi irdafin shi ma'ana ya bi bayan su isauri ka je ka riske su ya tashi takanas ya je a nan ina son ku fahimci wannan hadisin haka saboda daidai wannan wurin zan zo in karanta muku shi a karatun hikba saboda a daidai wannan wurin wannan shaidani abu mihnaf akwai ƙarya da ya a cikin riwayar tabari cewa ai an naɗa abubakar amirul hajji ne sai manzan Allah ya marmaza ya sauke abubakar sai ya sake naɗa aliyu sai ya aika shi aliyu ya bi da saƙo ne kun ji gashi irdaf ne ku riƙe wannan da kyau jama'a saboda akwai wurare in muka zo a hiƙiba za mu ɗauko abin da ibnu jaririn ya ruwaito daga abi mihnaf maƙaryaci sannan sai mu ce kun ga wannan riwayar eh to ga irinta a cikin sahihul bukhari kun ji gaskiyarta kamar yanzu kissar sakifa kissar sakifa wajen kwana uku abu mihnaf ya nuna amma riwayar bukhari kuma fa bata wuce minti biyar ba zaman to shi wancan koje ne mai ba da labaran ƙarya ne to saboda haka jama'a kun ji sayyidina abubakar ba an cire shi ne a matsayin amirul hajji ba a'a wata sura ce aka aiko aliyu ya zo ya kawo wa sayyidina abubakar a ƙara karanta ta wadda za ta ƙarfafi abin da abubakar ya yi abubakar dama ya sa an yi shela ba hajji baɗi ga mushrikai babu sauran ɗawafi tsirara to ƙarewa ma alkawarin da ke tsakanin Allah ai alkawarin da Allah ya ɗauka duk ko manzo Allah ya ɗauka tsakanin shi da mushrikai ko to wannan alkawarin ma gaba ɗaya babu shi shine saukar bara'a so da haka ina son ku tsaya da kyau ku fahimci wannan abin da yasa jama'a waɗannan Yahudawa da 'yan shi'a da kuwa gani dama asalin labari suke samu mai asali sai su gurɓata shi to idan baka fahimci haka ba shine sai a kawo maka sai ka ce eh abin gaskiya haka ne a'a asalin shi ne ka sani amma wannan da aka kawo fa na jabu ne wanda an ba an ƙaƙƙara wasu abubuwa a ciki ko kuma a zo maka da wata ma'ana wadda take dunkulalliya ce ba a baya mun karanto hadisin sayyidina abubakar da umar ba sayyidina hadisin umar manzo Allah ya zai rasu ya ce ku kawo min takarda rubuta sayyidina umar ya ce a wacce takarda bayan ga qur'ani ba wani littafi da muke bukata kuma sai su ce yanzu wa sayyidina umar ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ashahid manzon Allah ya rasu a lokacin a'a manzon Allah ya ci gaba da rayuwa me yasa da ya watsake bai sa a kawo takardar ya rubuta ba ashe ra'ayin da Umar ya ɗauka a lokacin shine daidai to in kuma ka ce wannan sabo ne Umar ya saba wa manzon Allah a cikin ina a cikin Bukhari sai a ce to Sayyidina Ali da Fatima kuma da suke bacci manzon Allah ya je tashi ya ce ku yi sallah ku tashi ku yi sallah sai suka ce ran mu a hannun Allah yake in ya so ya tashe mu zai tashe mu manzo Allah ya juya yana tafiya yana tafawa yana buga cinyar shi yana wa kana al-insanu aksara shay'in jadala nan ma sai ka ce da Fatima da Aliyu sun haɗu akan saba manzon Allah? Abubuwa ne waɗanda in kana da gurɓatacciyar zuciya ka zo kana karatun alkur'ani sai kai irin yadda kiristoci suke yanzu kirista sai karanta qur'ani sai ce Allah ya ce zai saka masallata a wuta fawailin lil musallina saboda kana da gurɓatacciyar zuciya shi kuma qur'ani jama'a kamar ruwan sama ne Qur'ani idan mumini ya karanta shi liyazdada allazina amanu imana haka in ruwan sama ya sauka sai ya ƙara wa gwaiba zaƙi gwanda ta ƙara daɗi maɗaci kuma fa ya ƙara ɗaci wa yusqa bima'in wahid to haka Qur'ani ne jama'a guda ɗaya munafiki sai ya ƙara kafirci kafiri ya ƙara kafirci mumini fa sai ƙara imani Allah ya ƙara mana imani da Qur'ani wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am ya danganci yadda gyalen yake ai wani gyalen yana da kauri kenan idan ta samu gyale mai kauri ta bi ta sa kamar yadda za ga matan bari bari ko mutanen sudan gyalan ne amma za ga mai kauri ko a ninka shi uku baka cewa sallah ba ta ba sallah ta yi sai dai ba haka ya kamata ba eh na a dama a yanzu ma ana magana kauri ne ko rashin kauri da kuma rufa sama ba magana ƙasa ake ba eh Allah ya taimaka babu salati bi ghairi rida'in kaji arashi babin da ke bayani akan yin sallah ba tare da mayafi ba mutum ya kawo doguwar riga ya sa ko makamantan haka قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال محمد بن منكدر يتي دخلت على جابر بن عبد الله ناش قول صحابي جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ينا صلى دون تفافي ملتحفا به يا للبدشي ورداؤه موضوع a halin ga mayafin shi can yana ainihin wato ajiye yana rataye ina fata an gane falamman sarafa yayin da ya idar da wannan sallah da ya da tufafi guda ɗaya ko kulna sai muka ce ya aba abdullahi ya kai baban abdullahi mafi yawancin sahabbai sun bi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen sawa ƴaƴansu abdullahi abdurrahman dan haka da kaga baban abdullahi baban abdurrahman mutane suna aibanta mu yanzu a ce ku kowa daga cikin ku Abu Abdullahi kowa haifi ɗa na farko ya sa Abdullahi ya wasu ba za su canza a'a manzo Allah ne yace sunan da Allah ya fi so shine Abdullahi da Abdurrahman dan haka kai kana so ka sa ɗanka ni ma fa son ka da kake da manzon Allah da son abin da manzon Allah yake kadai naka ya ishe ni ni ma sai na nuna manzon Allah ni ma nashi ne shi ne ai ya aba abdullahi ya kai baban abdullahi to musamman shi dama sunan baban shi abdullahi kuma ya haifi ɗaya sa mai abdullahi jabiru ɗan abdullahi baban abdullahi tusalli wa rida'uka mawdu'un kana sallah a halin ga bargonka ko ga mayafinka a rataye a aje qala na'am yace i ahbabtu an yaranil juhalu mithlukum irin kuwa waye ko jahilai nake so dama su ganni dan su san haka ya halatta رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا ناغا منزون الله صلى الله عليه وسلم yana sallah kamar yadda ka ga ina yi dinnan aka ce ya halatta malami ya yi wani abin da gangan tare da cewa ya san abin ya halatta amma ɗayan ma ya halatta sai ya yi dan jama'a su gani dan ya karantar da su ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a muna fatan idan muka tashi kowa ya zauna inda yake insha Allahu ta'ala za mu dan tattauna wasu al'amura kaɗan insha Allah da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah